والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد صلاة الدين المسلم في يومنا هو مشاهد كنا هو نعم ga watan al-muharram hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam 1444 muna 11 ga watan tara shekara ta 2022 Allah ya kaddara muna haduwa wannan masallaci na fada mai martaba sarkin Gumet Allah ya kara masa lafiya da imani a ci gaba da karatun mu na al-arba'un an-nawawiyya yau za mu tashi kan hadisi na 23 inda Imam an-Nawawi yace an abi Malik الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو مبيقها أو مبيقها رواه مسلم wannan shine hadisi na 23 an karbo daga Abu Malik Al-Harith ibn Asim Al-Ash'ari daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya rasu a annoba a zamanin mulkin Umar dan Khattabi kala yace kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah kira da musu tabbata a gare shi yace al-uhuru shi tsarki ko tsarki shatrul imani kaso ne na imani shatru ana iya fassara shi da rabi amma galibi kalmar shafuru a gurin balarabe duk abin da ke daukan kaso cikin wani abu ana kiran shi shafuru ya kai rabi ko bai kai rabi ba ko ya haura rabi ana iya ce mashi shafuru al-uhuru shafurul iman walhamdulillah fadin alhamdulillah tamla'ul mizana tana cika mizanin mutum wa subhanallahi fadin subhanallahi walhamdulillahi da alhamdulillahi tamla'ani dukkanin biyun kuma suna cika mizani subhanallahi karan kansa tana cikawa walhamdulillahi tana cikawa me shi wanda yake shakku tamla'ani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce au tamla'u ma bainas sama'i wal ard ya kawo su ne da sigatil tasmiya wa bi sigatil ifrad da subhanallahi da alhamdulillahi tamla'u a matsayin abu daya su din suna cika ma bainas sama'i wal ardi abinda ke tsakanin samai da kasai wa salatu nurun manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ita salla haske shi wa sadaqatu burhanu sadaka dalili ne ko jagora ce ko manuniya ce wa sabru shi kuma hakuri riya'un haske ne ima za mu ji mai bambancin haske na nur da haske na zuya wal qur'an al qur'ani hujjatul laka hujja ne a gare ka aw alayka ko akan ka kullun nas manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace dukkanin mutane ko dukkanin wani dan adam gudu yana sammako ne duk garin Allah madaukakin sarki idan ya waye dan adam yana waye gari ne akan abubuwa guda biyu faba'i'un nafsahu akwai mai sayar da ran shi akwai mai tafiya ya sayar da ran shi ya cinikin rayuwar shi fa mu'tiquha sai ya enta kan nashi aw mubiquha wani kuma zai yi cinikin ran mubiquha sai ya halakar da wannan ran nashi rawahu muslim wani hadisin imam muslim ya rawaito shi wani hadisin yadda muka ambata shi hadisi ne na imam muslim kuma shi ne na ashirin da uku a cikin littafin al'arba'unan nawawi abinda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya fara fada shi ne a tsohuru shafarul iman tsarki kaso ne na imani wani tsarkin ake nufi sannan wani imanin ake nufi an ce dai kawai tsarki kaso da na imani tare da cewa riwayoyi ko kuma karatun wasu malaman suna dabtin shi kamar da muka karanta a tsuhuru sai na manto tsarki wasu kuma suna dabtin shi bil fatha ala ba'i da fataha akan ba'u sai a ce al-tsuhuru sai da manto ruwan alwala din kenan ana ambatar ruwan alwala ne saboda yana wanke gaban da ake bukata a alwala ya wanke jiki a lokacin da ake bukatar raf'ul hadath al-akbar sai ce al-tuhur shi tsarki mun faɗa ko tsarki na alwala ko ruwan tsarki din amma malamai suka ce abinda manzon Allah ya faɗa yana nufin tsarkin alwala da kuma tsarki na wanka idan al-hadathul akbar ya faru sai ce shatrul iman kaso ne na imani to menene imani imani da muka sani an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa an tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi ko kuma at-tuhur al iman ne ake nufi da al iman anan malamai suka ce as-salat tsarki yanki ne na sallah kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko Allah madaukakin sarki ya faɗa wa ma kana Allahu liyubi'a imanakum Allah baya nufin ya lalata ya salwantar da sallolinku wannan lokacin da aka je Makka a bayan hijira ko Madina a bayan hijira sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suna kallon Baitul Maqdis ne su yi sallah har ya zamanto da manzon Allah da su din suna burin ina ma a jiyo da alƙiblar su da take kallon Ka'aba to lokacin da Allah madaukakin sarki ya musu umarni su juyo su kalli Ka'aba kuma sai sabuwar matsala ta taso hayo to ƴan uwanmu kuma da suka mutu suna sallah su kuma suna kallon Baitul Maqdis wannan damar ai ta basu sannan salolin da muka yi kafin mu koma muna kallon nan wanda suka kalli Baitul Maqdis kenan ba daidai bane su ma sun lalace Allah ya ce wa ma kana Allahu li yudhi'a imanakum ai waɗannan dokokin ko canja muku alƙibla daga Baitul Maqdis zuwa Baitullahil Haram baya nufin Allah ya lalata wata sallah da kuka yi duk wanda kuka yi a baya kirim tana nan a haɗe Allah ya haɗe muku da haka kenan gaba ta farko tana nuna maka muhimmancin tsarki tsarki irin na alwala da kuma tsarki irin na me irin na wanka wannan suna da muhimmanci dan adam ya kiyaye a cikin rayuwar shi daga cikin hadari da kuma albarkar su shine har manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ga mana akwai wanda ake mashi azaba a cikin kabarin shi dalilin baya tsarkake kansa idan yayi fitsari barazana tsarkake sauran gaban jikin shi da alwala ko da wanka irin na janaba wani alwalar tana da falalori a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda kuma manzon Allah yake nuni a falalarta a cikin wani hadisin da az-zuhuru shatrul iman yana cewa a cikin hadisin Usman ibn Affan wanda Imam Muslim ya rawaito shi من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره don mutumin da ya alwala ya kyautata alwalar shi dukkanin zunubin shi zai fice a jikin shi har sai zunubi ya wuce ta ƙasan farafin shi haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya faɗa cikin wani hadisi na Imam an-Nasa'i yace man atamma al-wudu'a kama amarahu Allah fas-salawatu kafaratun lima bainahunna wanda duk yayi alwala ya cukata irin yadda Allah madaukakin sarki yayi umarni yace to sallolin da zai da wannan alwalar kafaratun lima bainahunna suna kankare abin da ke tsakanin wannan sallar da wannan sallar ko wannan alwalar da wannan alwala din za mu samu hadisai da yawa da suke nuni akan alfarma da muhimmanci na wannan alwala din yan uwa da sun karanta su a littattafai da yawa sai ce to at-tahara ko at-tuhuru shatrul iman muka ce shatru yana nufin tsagi ba lalle bane ya zama to rabi amma fassara galibi akan fassara su a rabi amma yana nufin tsaki kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗi a wani hadisi yake ta duk wanda ya hana mu zakka to za mu kwaci zakkar da karbi akhadnaha wa shatra maliki za mu karɓi zakkar da kuma wani tsagi na zuciyar dukiyar shi malamai suka ce bacin an karɓi abin da ya cancanta na zakka kuma ya danganta da abin da shugaba ya gani a daidai lokacin ko a tsaga dukiyarsa gida biyu a ɗau rabi a bar mai rabi ko a ɗau bisa uku bisa hudu a uku bisa hudu a bar mai ɗaya bisa hudu ko dai abin da shugaba ya gani da ya fi dace masa saboda kalmar shatsar laysa bi darura tana nufin rabi kenan shatrul iman muka ce al iman yana nufin me yana nufin as-salatu da haka to wannan sallar ba za ta taba inganta ba sai an samu ingantacciyar alwala yasa aka kira ta da cewa shatrul iman kaso ce na sallah da haka babu wanda zai yi sallah sai yayi alwala kuma sai alwala ta tabbata babu wanda zai yi sallah idan yana da hadathul akbar kamar wankan janaba ko masu biki ko masu jinin haiba su kuma nan ba za a karba ba har sai sun yi wanka irin wanda yake dauke halin da suke ciki sannan Allah madaukakin sarki ya karbi sallar su at-tuhuru shatrul iman sai ce walhamdulillahi ko tamla'ul mizana fadin alhamdulillahi tana cika mizani tamla'ul mizana to wace irin cikawa take ma mizani kawai mutum ya faɗa alhamdulillah da an kawo mizanin ayyukansa a ranar gobe a kiyama in ta suka hifan fan to ana za a ɗora sauran ayyukan nashi tunda an ce alhamdulillah tamla'ul mizana ko tana cikawa sannan shi hadisin da ya nuna mana almizan wannan wata aqida ce da take wajibi ahlus sunna su yi imani akanta kuma an yi imani akanta ko mai akida su fahawiya yana faɗi wal mizanu haqqun wa ko wal mizanu haqqun shi mizani da za a auna ayyukan dan adam a ranar gobe alkiyama haƙi ne tabbas ne ko malamai suka ce yana da kunne guda biyu irin mizani na duniya yadda an ka ajiye su keli akwai damar shi akwai hagunsa a ɗora a nan a ɗora a nan a ga wanda zai rinjaya to shi ma mizani na ranar gobe alkiyama haka yake ɗaya ɓangaren a sa munanan ayyuka ɗaya ɓangaren a sa ayyuka kyakkyawa sai dai nususul ƙura'an ta dullu ala anna halmawazin wa fi ba'adul ayat almizan wasu ayo alƙura'ani suna nuna cewa mizanai ne ababen awon suna da yawa a ranar gobe alkiyama wasu kuma suna nuna mizanin kwaya ɗaya ne sannan abin da za a auna a ranar gobe alkiyama abubuwa ne da yawa kamar da Allah madaukakin sarki yake cewa wa nada'ul mawazin alqista liyawmil qiyamah za mu ajiye ma'aunai na adalci a ranar gobe alkiyama duk mizanin da ka gani mawazin sai kira wasu da jam'i bai ce ba almizan sai ce wa nada'ul mawazin alqista liyawm alqiyama za mu ajiye ma'aunai na adalci a ranar gobe alkiyama kasa kasa fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiya wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya haka kenan anan ma ana nuna maka wanda za a nuna kyawawan ayyukan mawazin ne wanda za a auna ma'aunan na munana su ma mawazin ne a wani hadisin kuma tamla'ul mizana tana cika mizani zai iya zamantowa daya zai iya zamantowa jami sannan me za a auna a ranar gobe alkiyama wasu suka ce ayyuka ne za a auna kamar da manzo Allah ya faɗa cikin wani hadisin walhamdulillahi tamla'ul mizana alhamdulillahi tana cika mizani bisa wannan shine tafsilin wasu abin da malaman suke faɗa cewa duk aikin da ɗan adam yayi to Allah a ranar gobe alkiyama shi ya san yadda zai maida su su dawo kamar halittu a wannan halittun da suka koma a haka za a dora su akan mizani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar gobe alkiyama yace alqur'anin da mutum yake karantawa zai zo ga Allah madaukakin sarki ya nemi ceton shi a ranar gobe alkiyama suratul baqara da suratul ali imrana sune akan gaba kaga kenan ana yin aikan mutum a juya shi ya koma wata halitta sai a dora halittar akan mizani kamar da aka ce ayyukan dan adam za su zo masa a siffa na mutum kwarai ko na mummuna a cikin kabarin shi sai aka ce to bayan an juya su sun zama to halitta kuma su ne za a dora akan mizani kamar yadda kuma zai goyi bayan tamla'ul mizana tana cika mizani wasu kuma aka gani cewa a'a shi dan adam din kwacho kam shi ne za a ɗora a kan mizani ɗin kamar da Allah madaukakin sarki ke faɗi a cikin suratul kafi fala nuqimu lahu yawmal qiyamati wazna a ranar gobe alkiyama ba za mu bashi wata kima ba ba za mu bashi wata nauyi ba ko an ɗora shi akan sikeli ko loko ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce za a zo da wani mutum ƙato iyaka gani cikakke kosasshe amma in aka ɗora shi akan mizani yace fala yazinu janaha ba'udha amma ba zai kai fiffiken sauro nauyi ba saboda babu alheri a tare da shi wata rana abdullahi dan mas'ud ya hau kan bishiya da iska ta kada ya ga gaba ɗaya da hidan rihan gaba ɗaya suna kadawa saboda rashin nauyin sa har iska ta kwashe dan mayafin da ya sa sai aga koran nasa tsaro tsaro sai su kabai suka bude da dariya iri ɗan ƙananan kafofi manzo Allah ya ce kuna dariya ne li diqqati saqaihi saboda sirantar ƙaurin da Allah madaukakin sarki ya masa yace na rantsa da Allah a ranar gobe alkiyama waɗannan ƙwabrikan nasa sun fi dutsen Uhud nauyi kaga kenan ana dora dan adam tun daga wancan ya ce za a doro ni gaba ɗaya bai kai fifikin sauro ba ga wani kuma an ce iya kwabrinsa ya fi dutsen uru nauyi da haka ana ɗora ɗan adam akan mizani kuma a ranar gobe alkiyama ana ɗora takaddun ayyuka duk abin da muke a nan wa ina alaikum la hafizin kiraman katibin ya alamuna mata faru akwai mala'iku a tare da mu sun san me muke aikata na alkhairi suna rubuta mumuna suna rubuta waɗannan ayyukan da suka aikata su ne za a tattara gaba ɗaya a ranar gobe alkiyama sai a zo da takaddun ayyukan sai a ɗora su a kan mizani yana cikin abin da zai faru a ranar gobe alkiyama abin da yake tabbatar da wannan shine hadisul biqaqa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace za a zo da wani mutum littafin sa na munanan ayyuka iyaka sama da ƙasa sun cika duk inda ka juya littafi ne an cika wannan an aje an cika wannan an aje an cika wannan an aje sai aka dora su akan tafin mizani aka ce to a duba kuma na alkhairi me yake da akwai komai zero babu ba sallah ba zumunci ba azumi ba zakka ba haji ba yan uwantaka ba abokantaka ba amana ba kirki ba adalci ba tausayi komai babu sai takarda kwaya daya rannan ya taba cewa la ilaha illallah khalisan min qalbi da ya faɗe ta har zuci ya yadda babu wani abu da ya cancanta abota masa sai Allah madaukakin sarki aka duba ta kadai aka samu kamar ID card an rubuta la ilaha illallah a jiki sai aka ce to a dora da haba Allah kara bata lokaci wannan daka da kalli ta tafan kuma a dora wannan takardar me za ta yi musu kaga ko kai ne ga ai an gama kawai ko hadu ko ba aka aka aje aka ta dora ID card ɗinka na makaranta kai ka san inda za a tafi Allah madaukakin sarki yace ba irin magana ko bace ba a wannan ranar ba a zalunci komai da kima da haka duk aiki gurgurdan ikhlasi gurgurdan karbuwarsa gurgurdan sharuɗansa gurgurdan cika ka'idansa haka shine irin nauyin da zai a gaban Allah a ranar gobe alkiyama to na la ilaha illallah ba rawa ko ta sisin kobo lokacin da aka faɗe ta ana dora ta gaba ɗaya waɗancan tudun littattafan gaba ɗaya sai ta rinjaye su sai zama to la ilaha illallah ita ce ta yi nauyi ita ce tafi alkhairi a ranar gobe alkiyama sai a ce to a tafi da shi gidan aljanna to kago ne na nuna maka cewa za a auna takaddun ayyukan za a auna mai aikin kuma za a auna irin wannan ayyuka so watakil dalilin ɗaiɗaikun ayyukan da kalalan ayyukan da za a ɗauka shi sa aka kira wasu mawazi watakil kaga mizanin da za a ɗora mutane daban sikelin da mutane za su hau daban sikelin da za a ɗora takaddu daban kelin da za a daura ayyukan idan an maida su halittu daban wasu kuma malaman suka ce a'a su keli ɗaya ne amma a hawal da za a yi ɗorin shi ne sa Allah maɗaukakin sarki ya kira su da almawazai ala ayyatu halin mizani ɗaya ne mizani ne da yawa a ranar gobe alkiyama dai suna cika littafin mutum sai ce wa subhanallahi wala ilaha illallah ne na wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani am tamla'u aw tamla'u ma baina samai wal ard yace da subhanallahi da alhamdulillahi tamla'ani su ma biyun suna cikawa ko kuma a ce tamla'u duk abinda bai da rai a larabci in ka hada su ana ba su lamirin namiji a tashin su yasa aka ce tamla'u tamla'u ma baina samai wal ard tana cika abin da ke tsakanin sammai da ƙasai me yasa aka ce subhanallahi da alhamdulillahi aka ce su ne tasbihi ko zikiri kala biyu da suke da tsada a duniya ɗayan yana kore ma Allah duk abin da bai dace ba na siffofi ɗaya kuma yana yabawa Allah da kamba mamashi akan abin da ya dace na kyawawan siffofi da yake da akwai duk abin da bai dace ba na ƙasa da tawaya kana kore ma Allah da aka da ka ce subhanallahi dukkanin munanan siffofi ka kore ma Allah alhamdulillahi kana tabbatar wa Allah dukkanin wata siffa mai kyau da aka ce faɗin wannan yana cika abin da ke tsakanin sammai da ƙasai da aka inda za a maida su halitta a tura su to girman halitta za ta cika sammai da kasai inda za a rubuta to rubutun zai cika tsakanin sammai da kasai ine tamla'u ma baina sama'i wal ard wannan kalmomi zamu ga suna da yawa a fitowa a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar hadisin da malam ya rufe littafin da shi in mun je kalimatani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizani habibatani ila rahman subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdihi kalmomi guda biyu suna da sauki akan harshe suna da nauyi a cikin sikeli Allah yana sanya ji wannan kalmomi din shine mutum ya rika fadin subhanallahi alazim rika fadin subhanallahi wa bihamdihi kuma su ne ake maimaitawa galibi a cikin azkar na salloli cikin sujada da cikin ruku'unmu sannan wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la an aqula subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illa Allah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi shams manzon Allah yana cewa in fadi kawai subhanallahi walhamdulillahi la ilaha illa Allah Allahu akbar yace yafi mun alkhairi a bani cikin duniyan nan gabaki ɗaya albarkar idan da shurewa za a yi Allah ya nuna maka girman abin da za a baka to ya fi a baka wani duniyar na kuɗi da zinari samun damar waɗannan kalmomin guda hudu Allah maɗaukakin sarki ya kore mu ya albarkace mu da faɗinta a kowane lokaci wani hadisin manzo Allah yana cewa ahabbul kalami ila Allah arba'un duk duniya zancen da Allah ya fi so guda hudu ne kuma a ciki akwai subhanallahi yace subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar duk duniya waɗannan sune Allah ya fi so ka rika cewa subhanallahi ka rika cewa alhamdulillahi ka rika cewa la ilaha illallah ka rika cewa Allahu akbar kuma an ka tashi fada yace la yadurruka bi ayyihinna bada'ta kada ka damu da kowace ma ka fara kowace ta zo a farko ba matsala ta iya cewa Allahu akbar la ilaha illallah alhamdulillahi subhanallahi duk abin da ka fara inda hudin sun fito sun Allah ya fi so ba sai ka je rusu ba ka ce subhanallahi alhamdulillahi la ilaha illallah wallahu akbar duk wanda ka faɗa a farko tayi kuma kusan waɗannan su ne aka ce duk wanda yake da bukata a duniya idan ya limance su sai bukatar sa ta biya musamman a lokacin kwanciya ko me kake da akwai in an gama duk gujuba gujubar duniya kayi alwala ka hau kan gadanka kafin ka kwanta ya subhanallahi 33 alhamdulillahi 33 Allahu akbar 33 ka cike na la ilaha illallah da zaman to kace ta dari kar ka faɗa ka ce Allah ga bukata ta kawai ya san me yake zuciyar insha Allah ka sa sannu a hankali zaka ga biyan bukata saboda ka eh na na na a iya sa ta aure ma na zo ne ya sauri ya ce an gode ko rawahu ahmad imam ahmad ya rawaito wannan hadisin kaga kenan fadin subhanallahi walhamdulillahi shi ma yana da lada mai yawa a ranar gobe alkiyama a wajen Allah madaukakin sarki yasa yace tamla'u ma baina samai wal ardi sai sai me a hadisin was salatu nurun ko ita sallah haske ce wata haske da yake haskaka rayuwarmu watakil haske da yake haskaka fuskokinmu watakil haske da zai haskaka rayuwarmu ta lahira watakil haske da zai haskaka siratinmu a lokacin da muke tafiya amma ita sallah da yake dan an rike ta za ta zamanto haske ce a rayuwar mutum cikin alfarmarta Allah da kansa yana cewa inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar ita sallah tana hana mai yin ta alfasha laifin da yake a wajen kowa ba mai so bane ba alfasha ne mummuna ne wal munkar da abin da shari'a ta yi har arna akwai in sun ga laifi ba laifi ne to ne da ake kiransa alfasha al munkar abin da kuma shari'a ta ce ba ta so akwai abin da za ka ga normal ne a gurin ku amma a wajen arna ba haka bane ba a wajen arna normal a wajen ku ba haka bane ba yanzu ana zance yaro yawa ubansa tsawa ce dadi ba haka bane ba kuma ci gaba da zancen ba ko ko ba haka bane ba eh kage yanzu a wajen arna za ka ba laifi bane ba yarinya ta zo maka gida da abokinta san taso daga makaranta a motarsa ta shiga gida ta ɗauki abinci su ci su sha abin da za su ya suke maka mun tafi otal sai sha biyun dare ko sha ɗaya normal a gurin ba abin kyankyami ta gaya maka tana da budurwa saurayi sun tafi kwanan daji za su yi kwana uku ko kwana hudu da hi da ita a tanti wannan normal a gurinsu ko amma a wajen shari'a fa ba haka bane ba wannan hina ake kira munkari abinda shari'a ce take masa kallon laifi amma ba lalle bane wasu suna masa ganin laifi yaro yayi tusa a gaban ubansa uba yayi tusa a gaban ɗansa eh gwana ana cewa sorry ko ko sannu ya samu lafiya amma a wajen shari'a fa ya dace da mutunci da muru'a musamman a samu babban liman da rawani da komai ana zaune da Allah ya mutane za su gani ko da ba sallah ake ba sai ga mutane suna anya kwa ba a samu hannu ba anya ba a samu matsala ba amma ka tabo wajen arna ga normal suna kallon su to wannan hina ake kira munkari abinda shari'a take ki alfasha kuma hina abinda da arna da musulmi sun yadda bai dace ba annabi misali kamar mutum yayi lalata da mahaifiyar shi a wajen wata kabila ce wayewa suwaye suke ganin haka yayi daidai babu na an ce kabila ɗaya ce ta hana a yi ittifaki a kan shi a duniya duk duniya kowace irin kabila da kowace irin addini da kowace irin al'ada sun yadda a samu alaƙa tsakanin uwa da ɗa mummunan aiki abin Allah wadai ne kabila ɗaya ce ta ɓata wa duniya da hine kaɗai abin da za a ittifaki a kan shi ne duk duniya to kuma kabilar hine duk wanda ya aure a daren farko in ya rasa yadda zai yi to uwarsa za ta taya shi an fahimta da kiri ba yana dalla dalla ba ko uwarsa ce za ta nuna masa yadda zai yi kuma a jikinta za ta nuna masa yadda za a yi to ba don su ba aka ce da duk duniya ta yi ittifaki a samu almul alaƙa tsakanin uwa da ɗa laifi ne idan aka samu ɗa ko uba ya yi lalata da 'ya'yansa abin allah wadai yanzu za ga ya yato a jarida da komai amma za ka kaddo ta kabila su kuma a gurin su wannan kawai ba wani abin laifi ba ne ba kamar wani abu da na taba ji gani an rubuta gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne ba wa yana lalata da kanwashi sai ya gaya mata ga irin abin da Allah ya miki sai ta ce haka ma ba dai kaga abin da yake nufi kenan shi wan yana neman uwarsa yana neman ta shi yasa yace ta bu uwar tasu ita kuma ita ce masa haka ma babe kaga babansa kenan yana neman ta kuma yana neman uwarsa to wata irsu a gurin al'adar ko a gurin kabila wannan ba abin laifi bane ba amma wasu kabilun da yawa an ka tafi zaka ga wannan laifi ne mummuna namiji ne nemi namiji ko arnanci ake zaka ga wannan mummunan laifi ne ba shi shari'a ba yana faɗuwa a cikin mai alfasha zina a wajen galibin mutane banda yanzu duna da ta lalace ita kanta alfasha ce duk inda ta je zina ana mata kallon laifi kuma da za ka gane laifi ce dume daraja a cikin al'ummar baya yi da muka je america duk yadda suke halatta zina kake ga ana yada ta a fina-finai ana yin ta a littattafai ana buga ta a mujallu amma da Allah samu shugaban america mana ka gaya za a yi da aka samu bill clinton da monica ko da whiskey ko ya aka yi duk duniya haida ta ji ta ratsun wannan magana a ɗauko wando a ɗauko ɗan tofi a ɗauko wane ne a auna kaza so ake a gane in ya faru ko bai faru ba a shekinan laifi ne idan har za a ke ya muɗi saboda shugaba ya yi to kenan laifi ne to duk abin da duniya za ta yi ittifaki ko kabilu su yi ittifaki ko mutane da addini ba addini ba su yarda da shi ne wannan ita ake kira alfasha abinda kuma sai shari'ar musulunci hankalin musulunci ne zai nuna maka wannan shine ake kira almunkar dukkanin guda biyu sallah tana hanawa malamai suka ce duk wanda yake da da idan ya gagara tarbiya kai kai abubuwa sun ki ka dage masa akan sallah kai kokari ya koyi sallah ya koyi karatun sallah ya kiyaye lokacin sallah ka tsaya akan haka in Allah da idan Allah ya taimake ka akan wannan to ka cika so 60 ko 70 na wajen hana shi wannan aikin da yake hanawa amma dan ka zare masa ido ka bihi a gudu ka dake shi ka ce zaka tsine masa zaka kore shi ba lalle bane ka ci nasara amma idan Allah ya taimake ka ka tsaya mashi akan sallah ya tsayi don Allah da za ka samu kaso mai tsoka na hana shi wannan aikin da yake yi a wannan da take kokarin hana shi din ita sallah din kamar da muka faɗa haske ce har a rayuwar duniya tunda Allah madaukakin sarki yana cewa simahum fi wujuhihim min asari sujudi siffar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda take a cikin at-taura ko da take a cikin injila sai ce tambari ne alama ce fi wujuhihim a fuskar su min asari sujudi na gurbin sujada da suke ga Allah madaukakin sarki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin ingantaccen hadisi ita wannan sallar man hafaza alaiha wanda ya kiyaye ta lokacinta da karatunta da abubuwan da take yi bukata kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yawmal qiyama za ta kasance masa haske ta kasance masa jagora ta kasance masa abin tsira a ranar gobe alkiyama wannan ita ce alfarmar da sallah kenan tana iya zamantowa mutum haske idan yayi ta a bisa tsarin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi umarni wa sadaqa wa salatu nurun wa sadaqatu burhanun haka yake ita sadaka dalili ne jagora hujja ce akan lalle mutum mai imani ne sadaka da ake nufi anan kuma malamai suka ce ana magana akan sadaka ta dole ita ce zakka khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum Allah ya khudh min amwalihim ka karba daga cikin dukiyoyinsu sadaqatan wata sadaka wannan sadaka da zaka karba tu tahhiruhum wa tuzakkihim biha da ita zaka tsarkake su a wa tuzakkihim biha ka gyara dabi'unsu a cire musu rowa a cire musu gilli a cire musu gaba a cire musu bakin ciki a dalilin wannan sadaka din duk wanda yake fidda zakka za ga shi a karan kansa ana cire masa gilli na rowa da mai kenan wanda yake karɓa shi kuma ana cire masa hassada ana cire masa keta ana cire masa bakin ciki mutum yayi fafutuka ya fafutuka hekara ya samu da aka bar ranar fidda zakka aka fiddo kana zaune aka mika maka ambulo ka bare kaga 100 ko 70 ko 80 kaso na dukiyar ta kare ba kaso ba tunda wata hekara ma in Allah da zaka samu ƙari in ta karu in ta ragu kai ne zaka samu ragi to yasa aka ce to ita sadakar wannan burhan dalili ne kun min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim kuma in sun kawo ma kai musu addu'a inna salataka sakanun lahum lalle addu'ar da zaka yi musu nutsuwa ce a gare su wannan yasa aka ce kenan duk shugaban da yake karɓar zakka ko yan kwamitin da suke karɓar zakka duk wanda ya kawo zakkar shi a faɗa a karɓa a masa addu'a a sa masa albarka haka Allah madaukakin sarki ya umarni wa salli alaihi ba da wannan zakka din burhan dalili ne Allah madaukakin sarki ya ce masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha daga cikin albarkar ba da dukiya karka dauka ka ba da zakka na hatsi ne ko na gero ne ko na amfanin gona ko na iri ne ko dukiya ce ko shanu ne ko tumaki ne ko awakai Allah ce to misalin waɗanda suke fidda dukiyarsu su bada kamar mutumin da ya ɗauki ƙwayar hatsi ne ya bada kamar sabi sun ahabbatin kamar ƙwaya ce an batat saba a sanabil ta fitar da zangarniya guda bakwai bi kulli sumbulatin da ato habba a kowace zangarniya a samu ƙwaya ɗari mafi kankanta kenan yanzu ka samu tumu idan ka gasa da Allah ka matsa a lokacin sa ne yanzu ko in ka matsa da Allah a wannan zangarniyar tun kwayano za ka samu za ka kirga hatsi ana da matukar yawa wasu sun kirge bahun hatsi ya kamata ne kirge mana tumu ko mu ga kwayano za a samu to wata kira gan ka kirga tumu za a iya samun kwaya ta kusa dubu a jiki to amma da Allah ya faɗi ɗari kawai mafi kankantar misali ne da zai iya zuwa gurin ka ko ka samu masara in Allah ya dan aka gasa maka masara kana murmurarta kana murmurarta kana murmurarta ka samu tayi dari a jiki kafin ka gama taune ta to haka zakka ta ce in ka bada ba fata ta fi kenan ba kamar shuka ta kai za ta fito ta aihu a gindinta in ta aihu ƴaƴan za su ruba sama da abin da ka bada kamar sai habbatin ambata sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habba sannan wannan zakkar da ake badawa din da yake ce mata burhanun to ita ce take jawowa Allah ya kankare zunuban da mutum ya aikata manzo Allah ya faɗa cikin hadisi yace wa sadaqatu tuqfi'ul khati'a kama yuqfi'ul ma'un nara ita zakka ko sadaka ta yau da kullum suna kankare wa ɗan adam zunubai kamar yadda ruwa yake kashe gobara idan laifinka suka ma yawa ka tuba ka tuba ya ƙi karɓuwa kana so ka daina ka kasa ka dukufu kan sadaka in dai ka dage da sadaka to insha Allah Allah madaukakin sarki zai karɓa maka da aka ce burhan dalili ne shi da abin da yake nuna maka mutum yana da imani saboda ita dukiya tabbas sai ga mutum da miliyan ɗinsa arba'in a ɗaki tabbas sai aka ce idan ya bada masalar da zai daga mai kona amwalar ko wadda muka faɗa ko min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha yanzu manzo Allah ma bayyana amma mutum sai ya dauki miliyan 1 a cikin mutum miliyan 40 ya bada wannan alama ce ta cewa yana da gamsuwa gobe alkiyama akwai inda zai samu wannan lada idan babu gamsuwa ba zai iya badawa ba a miliyan 40 ya dauki daya a ya dauki 39 ko ya ba da ɗaya miliyan ɗaya gobe ya fita kasuwa kuma ba lalle bane samu miliyan ɗin a gobe sai wanda yake da yaƙini akwai alamar imani yasa aka ce to ita sadaka alama ce ta imani babban abin da yake nuna maka mutum yana da imani shine a same zakka ta dole yana bada ta kuma baya kyashi a kanta abu ne da yake da nauyi wanda bai da kuɗi zai ga fitar zakka kamar ba wahala gare ta ba amma duk mai kuɗi idan watan zakkar sa yazo zai ga maka sai yayi fama da hedan wani lokaci ga duk kuɗin mahaifin zuwa hannu ga kuɗin da yawa wannan ya tafi nan wannan ya tafi nan wanda za a yi zakar sai ga babu sai an haɗo nan an sai da wannan an ɗaga wannan sannan za a yi zakar to mai ƙarfin imani shine zai san haƙƙin Allah ne da akwai a hannu babu ya za a yi za a sai da kajara ne za a yi menene za a haɗa a bada wallahi wannan mai ƙarfin imani so kuma duk wanda yayi wannan daga cikin alama ta zahiri da ta nuna maka tabbas musulmi ne wallahi a samu tana bada zakka ya sace maka wa sadaqatu burhan kuma saboda tana da nauyi shi yasa wani lokacin aka ce sai an yi taka tsantsan wajen zaka karbe ta din aka ce wa iyaka wa karaima amwalihim ko idan mai karban zakar yazo aka ce to shi kuma kar ya duba mai daraja mai alfarma a ciki mutum yana da wata sanuwa in ya tahi tatsansa yana fidda 50 liter ma kai kasuwa ta isa ce fare a gidanka ka roba kai ka janye ta ka sa mata igiya wata kanna zaka biyo zaka ga idan sai yana kwalla kware da gaske aka karya ne in yi Allah ya kuma hita bika yasa aka ce wa iyaka wa kara'ima akwai da inda za a yi wa hudu za ta haifa kuma za ta shayar da su ba wabi sauran kuma suna haifar daidai da kabo ya kama mai hudu saboda Allah zai ji daɗi kuma zai ji ba da aka ce ba karka kama karima ɗin saboda mai shi ma da ake karɓa a hannunsa ana so a tausa sahiba takura shi ake so a yi ba hakan ma alama ce ta imani mai raƙumi biyar ya ga ce an aka ɗauki ɗaya wala ba kowa bane zai iya jurewa kana da raƙumi biyar shekara ta yi a ɗauki ɗaya sai ya sake haihuwa hau ta iya sake da ce ba ni ɗaya sai ta sake haihuwa ce ba ni ɗaya ta ani kwala zakka nan ta fara isa ta wallahi ya kamata mu hakura da kiwon nan kuma haka kullun zakka kullun zakka sai aka ce in kana da raƙumi biyar kar a taba a ɗauki akuya in goma ne a karɓa awaki biyu in sha biyar ne a karɓa awaki uku in ashirin ne a karɓa awaki hudu sai ta kai ashirin da biyar zuwa talatin da biyar ina ake gani idan an karɓi yar taguwa da ta gama hekara ɗaya ta shiga biyu ita ce ba za ka ji zafi ba sai aka ci anan ne za ka kawo da zakka daga talatin da shida har su kai arba'in da biyar aka ce a karɓi ɗaya shekara biyu wadda za ta shiga shekara uku arba'in da biyar har ta kai sittin yar shekara uku wadda ta shiga cikin shekara hudu ita ce ake kira hekka wadda za ta iya karɓa ta fitowa budurci to ita ce ake karɓar ta kaga har yanzu ne ɗaiɗaiɗaiɗai ba ake karɓa har ka kai raƙumi sittin ɗaya za ka iya badawa amma wala ya fidda wannan raƙumin ɗaya sai abin da halife ka samu mutum da sandarsa a daji yana zagayawa ya kai kara a gindin shanunsa ko a gindin raƙumansa yana higuwa gari aka ce kawo ɗaya zakka ya ajiye sandar ya sai wari wallahi sai na Allah amma abin sha'awa wani lokaci haka wani tafan dalili ya haɗa mu da wani buzu a ya je ban ruwa ni kuma na je wani ƙauye muka dan tattauna da shi sai na ji yana fusgan larabci yana larabci muke dan tattaunawa da shi har tattauna ta zo maganar zakka sai na ji islahat din da shari'a ta yi amfani da su Allah yake bintu makhabin bintu labuna hiqqa jaza'a yadda shari'a ta ambace su haka yake faɗa daga adadi kaza zuwa adadi kaza adadi kaza zuwa kaza wanda take nuna maka cewa duk da yawo yake a daji wata irkenin kaga yayi karatun addini kuma ya san haƙƙin Allah kuma yana bada haƙƙin Allah madaukaki to wannan alama ce da zaka gaggaya mutum akwai alamar imani tare da shi shine abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi da wasadaqatu burhanu kuma da kansa Allah ya faɗa ce lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ku taba samun imani ba ni albirru anan tunda ya faɗa cewa walakin albirra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyina wa atal mala ala hubbihi dhul qurba wal yatama duka arkanul iman da arkanul islam kusan su aka a cikin imani sai Allah ce to in dai kana da ruwa to baka da imani shine dan kana da albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun babu yadda za a yi mutum ya imani wallahi sai yana fidda dukiyarsa idan zakka ta buka bada ta zakka kuma sannan idan bukata ta taso ga masalauta da masu roƙo daidai gwargwado a basu ba wanda suka mai da roƙo sana'a ba mu abin da muka ɗauka sadaka shine makaffi da kurawu da makaffi da suke yawo kullun da safe da daddare ba ita ake nufi ba akwai mutanen da wallahi ba sa bara ko ba makaffi bane kuma makafin sun fi su kuɗi akwai makafin da har bahi suke badawa su ciyar da masu ido ya kaka ta yi kwa dawo ne yau ta ba ku kwano biyu gobe ta ba ku kwano uku ba laifi ba da an ba su a ba su amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa duk wanda yake cin da kin safe yake da cin yamma ya fito roƙin mutane to ya tabbatar wuta yake karba in dai kana da akwai ka ci da safe kana da wanda zaka ci da rana kawai saboda kaga banza ka ce a baka da wuta kake karba kuma abin da yake damu mu kenan mutane kawai sun mai da mutane kawai kamar banzaye da kuɗi a jinsa yau ɗauko albashinsa amma da ya ga ka ɗauko wata naira hamsin ko saba'in yake ɗaga kai dala ɗan saya mana gyaɗa mana kuma da za ka matsa shi to kuma ya ga kuɗaɗe na a gindinsa wani lokaci na ɗauko wani mutum daga kano muna ta hawaye ban labarin da har yau inda turo ina dariya ya ce wallahi malam na kusa shigowa kaduna na haɗu da wani bawan allah ɗaga muhammadu sai da allah in taimaka masa zuwa kano ya ce wallahi bai da kuɗi ba kuɗi ce iya ce to zo mu tafi suke tafiya cewa duk inda muka tsaya in tsaya masa wannan in tsaya masa wannan cewa babu ba kuɗi yace har hida muka zo wannan gurin da ake sallah jikin zariya ne ko kafin zariya ko wannan dai masallacin sananne da jikin suke da komai yace da muka zo yace sai Allah ya kama shi wallahi sai riga ni shiga ban taki yace da ya shiga yana fitowa tak yace wallahi yadda kuɗi yace ni ko ina ba na dafi ke na shiga ban daki yace da na buɗa layi na ga kuɗi ne tsewa ya tafi na fasa kirga kawai na sa'a su na ce wai da Allah baka bahi bai ce Allah ban bahi bahi bai da kuɗi yace wallahi yace wallahi ban bashi ba nace to Allah haka ku bace wallahi kuma hadu ba zan bashi ba yace ai yadda yace bashi yace wallahi bai yace dan haka in masa tijiya ma bata lokaci nake ai bashi a gwada hukunci da hukunci na na ganganci amma wata kira sai Allah ya mu'amalance shi daidai da irin abin da ya bayyana kan yasa wani lokacin sai ga Allah madaukakin sarki yana jarrabar mutane daidai da suka yi rayuwa wala daidai na ake ban wani labarin wani bawan Allah shi ma na shiga kasuwa aka ce mutum ne kullum ya fito ya ce zai ganye kawai ya yi ɗan yi kulas a gefe ya ɗauko takardun ƙur'ani yana takara ya ce wala ɗan abin da ya je kasuwa ya samu kullum zai ɗan wara hai mai kama saboda arama ne yana takara ya ce wala yin wace ta kai amma wallahi gidan da ake masa haya ya fi guda saba'in na ce to Allah ma ce mutum da ya zauna takara yanki da wallahi da dama da amma da yunwa ya mutu saboda Allah ya zuto mutumin da yake da gida saba'in yunwa ta kashe shi wani irin abin yake da bukata to shi yasa nake ta kenan idan za a ba da sadaka ba lalle bane wanda suke bin mutane guri guri gida gida ba lalle musu ake nufi akwai mutane da za ga suna da mutunci suna da martaba wasu ma malamai ne wasu ma'aikatan gwamnati ne waɗansu 'yan kasuwa ne amma karfin su ya kare jarin ya kare wanda kusa ga kwana suke su ba su ci ba irin waɗannan su ne ake lalima a basu lissa'ili wal mahrum da masu roko da wanda mutanen da Allah ma ya haramta musu su bude baki su tambaya to irin wannan idan kana dauka kana ba su alama ce ta cewa akwai imani a tare da ku kuma za ka yi cikin raka wani lokacin ka duba mutumin da yake da yunkuri mutumin da kullum zai zo ce Allah bani naira hamsin naira talatin wani lokacin liability ne a gurin al'umma ana gaya wata karin magana da wani malami yake faɗa na ta duk wanda ya kasa magance matsala hima matsala ne duk mutumin da zai maganin ba zai maganin matsala cikin al'umma bane matsala ne a cikin al'umma in ya ka hutawa ta to kenan idan kana so karka zama matsala ga al'umma ka zama to ka iya magance matsala kanka kana magance waɗansu matsalolin amma da kullum sai dai al'umma su magance maka matsala to kai matsala ne baka da amfani a cikin rayuwar ka so irin waɗannan mutanen da dole ta ta a ɗauka a ba su alama ce ta imani Allah madaukakin sarki ya samu dace to ba da dukiya dai bil umum alama ce ta cewa lalle alama akwai imani a tare da su wa sadaqatu burhanun ko sai ce wa sabru ziya'un shi kuma hakuri ziya'un haske ne bambancin nur da haske haske na nur ko haska maka zai kamar wannan farin kwayar da muke ciki ai nur ne zai haska maka in mu fito da hasken farin wata nur ne zai haska mana amma hasken rana menene sai aka ce ziya'un yuniru wa ya mudduka da faka zai haskaka maka kuma zai baka wani energy na musamman amma ka dauki hasken rana banda ya haska gari ka gani to kuma hasken ranar akwai amfani a cikin ka ko babu yana da bambanci da hasken wata yanzu idan kana da sola idan dare yayi da Allah goge ta farin wata ya haska ta za ta shiga ba da wasu yan adaki amma hasken rana da ya leko ko bai gama zafi bai ka ji sadar kaso daga tana duk duk alama ta fara ka ume ta kafa ka wata shi to a su yi hakuri kamar caji yake ma dan adam yasa aka kira shi wa sabru ziyawu duk mutumin da yake da hakuri to za ka ga yana da wani karfi da wani tahammuli na musamman akan wanda yake sallah mutumin da yake ɗaukar kansa yake sallah yana da bambanci da wanda yake shiga cikin al'umma yake yin hakuri wallahi kwahewa farisha ta su ba iri ɗaya bace ba yanzu mutumin da yake sallah zai dauka kawai hidantin mu'mine ne a bi hafu ko to wata rana da ya fito wani ya kwada masa mar yayi karkarwa ya ga ya fada ya fara dinsa sai a sai yayi mutu amma ba higwa cikin jama'a wata rana a ga masa bakar magana wata rana a zage shi wata rana a masa gori wata rana a taka shi wannan hakurin da yake yi yau da kullun sai ga yana bashi wani ta kowa ta tahammuli sama da mutumin da baya ga cikin al'umma sai ga an yi abin da inda kai ne zuciyarka bugawa za ta yi sai ya kwashi sai ya zauna lafiya kalau to shi hakuri da ya unne yana ƙara wa ɗan adam wani ƙarfi na musamman a cikin jikinsa yasa Allah ya siffanta wata da haske ya sunna rana da biya huwa alladhi ja'ala ash-shamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu adada as-sinina wal hisab wata haske ne rana kuma a matsayin me a matsayin biya wa sabaru diya'un sai ne kuma wal qur'an shi al qur'ani hujjatul laka aw alayka amma kafin mu ce hakuri malamai suka ce kala uku ne akwai as-sabru ala ta'at akwai as-sabru ala al-ma'asi ko ala ma'asi Allah sai as-sabru ala aqdari Allah al-mu'lima akwai hakuri akan budrogocin Allah madaukakin sarki akwai hakuri akan barin saban Allah akwai haƙuri akan ƙaddara galibi da mun ce haƙuri mutane sukan ɗauka haƙuri ne akan ƙaddara mutum ya fito a ce masa ɗansa ya mutu ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un an kwahe ma kuɗi ita inna lillahi ya yadda waya inna lillahi ko an kashe ya aure inna lillahi as-sabru ala al-aqdar al-mu'lima ko wannan galibi da mun ce haƙuri haka hankalin mu yake tafiya amma haƙuri akan biyar Allah aka ce shine kowanne kaga mai hakuri akan sallar asubahi azhar la'asar magriba isha'i a cikin jami'i wannan in kana neman mai hakuri lamba 1 yana cikin su hakuri idan watan ramadana ya zo babu surutu kai wannan azumin Allah yayi zafi da lokacin manzo Allah ne da an ba mu sassauci kai gari kaza mutane azumi suke amma surutu suke wannan yana nuna karancin hakurin su akan biyar Allah madaukakin sarki yasa za ka ana ta ara mazan yanzu wuciya wai larabawa suna kuka ana ce a kasu mai gatari sun manta cewa zafin da ake yi a saudiya ba a yin sa a mai gatari har yanzu zafin mai gatari ba na ji ya taɓa zuwa 45 degree amma a saudiya na zuwa 45 to kenan wanda ya azumi a saudiya in ya zo mai gatari lafiya kalau zai kai babu abin da zai faru kawai dai ka ce bambancin tattalin arziki ko na wannan zai higa AC ta gasa shi yana fitowa daga gidansa mota zai higa tun a cikin farfajiya zai hau ana higa da shi haraji hayo kuma AC ko masallacin unguwarsu AC wata kilka sai bambancin tattalin arziki amma in dan zabi ne zafin da suke da akwai yafi ka to hakuri akan wannan azumin wallahi kansa hakuri ne mutum yana tara kuɗi yana so yayi gida yana so yayi fenti ya sa AC yayi kaza yayi kaza ya hakura ya dunkule kuɗin ya ci a biya kujeran maka a ce miliyan biyu da ɗoriya tana hihinar uku ya dunkule ya bada wala ba karamin hakuri bane wannan to irin waɗannan hakurin malamai suka ce shine fi kowanne ya girma hakuri amma ba mu dauka ma ma kamar hakuri ne saboda wata kin Allah ya jum'a ya hore mana shi muna ganin abin mai sauki ne amma Allah yake lissafa ka gani wanda bai iya sallah in ka same shi kace ya fito sallah asubahi in aka jera sati ana yi wallahi ya kuka amma wani yake tada shi shekara 40 ko 60 bai ta ofashi ba lokacin da na zauna a jibiya a kodin limami da aka yi har yau ban taba ganin irinsa ba ko a maka na'ibinsa bai taba jan sallah ba Allah ko bai taba ja ba da kansa wata rana ya kira mita ya tahi ya daina ita yi saboda ne ita kawai ɗan sallah na masa ɗaya makara a yi mamamu wala bai taɓa makara ba sallah asubahi kafin lokacin sallah sai wala yana gindin fila a zaune na kallon agogo yana hawa ɗasko zai miki a zahar haka kuma wallahi ma'aikaci ne yana sallah a subahi zai hau keken sai tafi wani ƙauye a wajen jibiya zai ya karanta ya sake dawowa makaranta karfe takwas kuma hidda masa bai taɓa rigafi zuwa makaranta ba idan lokacin sallah ya haka zai ɗauki excuse ɗinsa ya dawo ya zo ya yi sallah ya koma makaranta a tashi haka da asar haka magariba haka isha har na gama zamana na dubiya ba wanda ya taɓa jan musallan ba shi ba ba taɓa ba muna tattaura da abokina Dr. Muhammad Sani Suleiman ya ce wallahi haka dai suka sani ce wallahi wannan na'ibin nasa bai taba zan sallah da to ya dena mai amfani na ibanci haka mata ake wata za kai ma ka dana amma hiru ko mutum yake har aman sama yana da na'ibi a masallaci to akwai da Allah yake ya hore musu wannan kaga an jina zuciyar an gore ta akan haka yana ganin babu abin da zai yi muku wani lokacin ma lokacin sallah yake ta aina ibi yana nan ba komai yayi amma shi an riga an gore masa to wannan haƙurin akan da'a wala ya fi haƙuri akan barin sabon Allah suka ce barin sabon Allah ba lalle bane na nuna cewa ma aikin kirki ne za ka iya samun arne ka sai masa yi zina ya ga ya bata lokacinsa me zai yi da zina mutuncinsa da darajarsa ta fice har kamar da muka ba da labarin yanzu akan America da wane ne wani zo ka shagiya sai ga da girmansa da mutuncinsa ya giya ke tambaye ana kai marifa sai ga ba zai sha ba amma me yasa saboda addini saboda shari'a ba saboda shari'a ba shi ne a karan kansa ya ga yafi ba zai iya ba yasa aka ce hakuri akan da'ar Allah tafi sai kuma hakuri akan barin sabo zuciyarka tana so ka hakura ka hana ta wannan alama ce ta san Allah kowa yana so dan dana kudin nan ya dan gifta ta gaban ka kwahi ka dan zo unguwa kai beta a ce kana da kirki aya ba wane ya kai wane ya saya wane ya yi kaza yadda ku ake faɗa da kirkin nan hima a faɗa mana sai ga cewa ya sato a ce yana da kirki gare ya barki inda yake ko ana so dan ƙara auren nan ya haƙura bai saci kuɗin jama'a ba ya ƙara kaga ai zuciya tana so ya danne ta wala wani alama ce ta imani ko in ya dan tsaya akan hanya ko an dan kawo masa kes a dan bashi dubu biyu dubu uku ya a dan yafa masa ya dan dafe ta sai ce a baya su ai gwamnati tana biyan sa wannan haƙurin kar ya karɓa to kuma yana biyar haƙuri akan da'ar Allah madaukakin sarki hakuri akan kaddara wanda shi ma alama ce ta imani kuma yana ba mutum wata baka ita ma a cikin jikin shi daga cikin babban misalin da ake bada shine na Amr bin al-As radiyallahu anhu Amr bin al-As Abdullah Amr Urwatu bin Zubair idan ba manta ba Urwatu bin Zubair kamar dani dani gojan Abdullah dan Zubair kuma dan fadar na na Aisha radiyallahu anha inda ba manta kissa ba tabbas shine lokacin da ya samu ciwo za a yanke mai kafafun shi ko za a yanke mai daga kafafun sa aka ce sai an masa allura tukunna ta sa shi maye ce a ba zai iya ba a bar shi kawai idan ya fara sallah a yanke kafar zai iya daukewa aka yi kabbarta sallah sai da ya zaman tahiya ko yayi sujada aka yanke kafar saboda zafin fitar ciwon da yankan da aka yi ya faɗi sumamme yana farfadowa aka ce masa ana jajanta ma rahin kafa da Allah madaukakin sarki ya maka sai ce ya gode ma Allah da ya bashi rassa guda hudu ya bar mai uku ya dauke guda daya hannu guda biyu kafafu guda biyu zai da dauke daya Allah ya masa alfarma ai to wannan hakuri akan kaddara mutun ya karba ya gode ma Allah ya yarda cewa Allah ma ya masa alfarma haka ita ce kololuwar hakuri akan kaddara wanda suke tafi kowace kuma ran da ake yanke kafar a ran nan doki ya harba ɗansa ya mutu aka ce kuma sannan Allah ya karɓi ɗanka a daidai wannan lokacin ya ce alhamdulillah guda bakwai Allah ya bani ya ɗauki ɗaya ya bar min shida ana shiri ba to kaga wannan ba yadda zaka ce bai karɓi hakuri akan kaddara ba to wannan ita ce kololuwar hakuri shine ka yadda haka Allah ya tsara ka karɓa kuma wata ɗin ka haɗa da godiya wannan ne kololuwa wanda ya yadda ya haƙura wani hine na biyu wanda ya yarda ya yi kuka ko ya yi kuka bai yarda ba wanda su ne a mataki na ƙarfi amma mai yarda ya haɗa da haƙura ya yi godiya wani hine a ƙololuwar daraja hine haƙuri kuma kala na uku wa saburu ala qada a qadarin lahil mu'lima sai ce wal qur'anu hujjatun laka aw alayka al yana zama hujja ga mutum idan ya karanta shi ya fahimce shi kuma ya zamanto masa abin aiki fitila Qur'ani shine jagora sa to wannan Qur'ani yana zama hujja a gare shi wanda ya karanta Qur'ani kawai dan ya samu kulumboto ya samu sirru sirrin Fatiha sirrin qul huwallahu sirrin qul a'udhu birabbil falaq yasin mai fukafukai mai makauniya mai kurkuru mai bodi duka suna kawai ya karanta Qur'ani ne saboda irin waɗannan karatu wajen dabbaka ba ruwansa Qur'ani ya ce ba ruwansa ya faɗa bai ma san ya faɗa ba kawai shi karatun yake to na qur'ani na zama to a hujja ne a kansu ko a gaya masa ya fahimta ya ki aikatawa wannan qur'ani na zama to a hujja a kansa alqur'anu hujjatul laka aw alayka akwai hayoyi da yawa da hadisai da suka yi magana akan aiki da qur'ani da kuma karantarwa ko kuma jan kunne akan gujewa shi alqur'ani ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karhin hadisi yake cewa dukkan ne mutane a duniya kullu nasu yazqu idan gari ya waye dan adam guda biyu ne kowa akwai abin da yake fito da shi daga gidansa in ma a gidansa yake akwai abin da yawa gari da shi ko dai ciniki ko siyasa ko aiki ko hutu ko zama dole dai akwai abin da zai cikin wannan abin da zai kuma ciniki ne fa ba'i'un nafsahu wallahi cinikin rayuwarka take duk lokacin da Allah ya wayi gari fa mu'tiquha akwai wanda cinikin sa ayyukan da zai aikata a rana ɗan to kansa yake daga fada wutar jahannama akwai wanda kuma abin da zai aikata a rana da abin da ya tashi da shi da abin da ya kullata a ransa shi kuma wannan hallakan da kansa yake Allah madaukakin sarki ya samu dace da haka duk wanda ya waye gari san cewa a kowace rana cinikin ransa a ci kowace rana ko dai ka sai da asara ko ka sai da dariba da haka kullum sai ka san irin cinikin da za ka yi abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah amfane mu da shi wanda yake akwai kuskure Allah ka nuna mana genon daidan mu gyara mu yi aiki da abin da ya dace akwai dan uwa mana bukari umar da ya rasu kwana biyu kenan muna addu'a ubangiji Allah madaukakin sarki ya ji kansa Allah ya masa rahama Allah ya gafarta masa akwai mace mace da aka yi da yawa wanda mun faɗa kun wancan satin su ɗin duka da wanda kuka sani da wanda muku sani ba ubangiji Allah ya ji kansu Allah ya gafarta musu in ta mu ta zo Allah madaukakin sarki ba mu ikon cikawa da imani wanda ya ce assalamu alaikum Allah ya ƙara wa dakta lafiya amin menene hukuncin cin bashin NTM za su karɓi aron naira hamsin za su baka naira talatin da bakwai sai kuma za ka biya naira hamsin shin ya shiga cikin riba wallahu ta'ala alam babban malami yayi maganganu guda biyu akan shi amma dai an ce magana shi ta karfe ya ce ba riba ba ce da ta Muhammad Salihu Umar radiyallahu anhu da ban ji magana da kaina ba amma dai uwa sun ga mu yayi magana guda biyu kuma ya dawo kan cewa lalle kamar services ne wallahu ta'ala alam amma in son samu ne ka hakura mana ko a saya maka katin ko in ka samu ka saya ko kai police call ne ko kai bifi ko in ka kirawo lambar MTN ko da baka da kuɗi wancan ɗin bayan lokacin da MTN suka gara ma za su shigar masa da sako cewa wallan ba kaza tana neman ka sai ya kirawo ka in dai ba dole bane ka hakura kawai kai wannan ya fi maka sauki akwai mutane da zaka sun tara bahi sun tara bahi ko kuɗi za ka turo musu a waya ka zana tare kar ka samu alayi saboda mai ya ci bahi baya so ya biya kuma su gani suke in sun ci bahi sun ci bahi kuma yace zai karya sim din sai ya sayo sim da musamman lokacin ana sai da sim mai rijista in ya ci dubu ɗaya sai ya yadda katin sai ya sai wani ya kai wancan yana bin sabahi ya yadda zai biya MTN a lahira wallahi fa za ka biya su mutane sukan ɗauka da bahin mtn da bahin gulo da bahin nefa da bahin ruwa da kuɗin haya duk sun ɗauka ba a yi yadda rasa lahira ko? na? mutane sun ɗauka ba a shari'a su a lahira ko? za a yi shari'a su a lahira akwai cinikin da danne ɗaya ɓangaren shi ne yake tantance yadda za a yi cinikin ɗaya ɓangaren ba a buƙatar ya ce a ko a kamar cinikin katin waya kamar cinikin wuta kamar cinikin ruwa baya bukatar ku zauna ku ce kaza ne mana kaza bai mana ba me baka kawai zai ce a kaza zan baka in ya maka karba in bai maka karba ba kuma ne yake nuna alamar mutum ya tsaya da kafafunsa kuma yana duk lokacin da Najeriya ba ita ba za ta ce ga farahin danyen man fetur manomin da ya noma riɗi ko soko ba hi ba zai ce ga farahinsa a kasuwa har yanzu kuna cikin talauci kuna cikin kangin bauta wala an kuka gama su shuka riɗi wani ne daga inda zai hau kwamfuta ya ce yau a saya kilo a kan kaza to bauta kuke in kun gama ɓare riɗi a sobo kun tara sai kuma ku jira yau ne za a masa farahi waye zai masa farahi mai saya ko to har yanzu a bauta kuke ba ku ci gaba ba idan kun ci gaba shi ne abin da kake fiddawa to kai ne za ka mai kuɗi in ba kai kake abin da kake fiddawa kuɗi to bauta kake shi yasa zaka kowa hidi a karan kansa banda ma'aikatan gwamnati shi yasa aka kira shi civil servant ko ko ba ka ba aka kira shi yanzu ban da yake maka aikin saminti shi zai ce maka ga kuɗin yini dubu biyu ne mun mai da dubu biyu da ɗari biyar ko dubu da ɗari biyar na lebura dubu da ɗari uku mai kwasan shadda shi zai gaya maka dubu shida zan kwahe ko dubu bakwai wanda zai maka noma a gona shi zai gaya maka ma'aikacin gwamnati kwarci za ta sai kawai daga owan zuwa owan kaza a ba su dubu kaza an kare in kare albahi na ce flatiral ko a kara masa dubu shida shida ya za ku yajin aiki ne don kun tafi nowok nofe haka aka wa malaman jami'a ba yadda za su yi yanzu an ce da an game da jajjeniya saboda basu da yan najeriya aka ce kuma ba za a biya su ba albahi tun da ba su yi ba aikin wata hudu kuma ba su yajin aikin baya za a yi a basu wanda ke wani tiyato in dai sabisu ɗin da kake bada ba kai za ka ce ba ga kuɗin shi ga abin da za a biya ka to akwai matsala ya sa to duk inda mutum zai jefa kansa a rawa kawai ya kalla a ina ne zai zama tuwa shi ne zai yi magana ba magana za a masa ba amma inda kullum sai mutum ya kare ce to zan baka naira kaza yau wallahi bauta kake Allah ya samu dace na haka mutum ya duba ya tsaya ya ga cewa menene zai duniya dole sai ta waye ni kuma shi zai faɗi ga kuɗin abin da ya kera ko ga kuɗin abin da ya yi to wannan shine kake fara zama rayuwa ta yanci alal akalla ko magani ne kai kokari nan ka hada da zogale da waye in mutum yana da ciwo a ce he kai zaka iya bada wannan maganin in ka higa dan dawa ka dan yi dabaru karo mutane su safiyar da kake hadawa in an zoya nawa ne kuɗin maganin ka ka ce kaza ne ka ɓata rai to yanzu ka zama mutum amma an dai ka gama mai sayar da zai kai wannan bai wuce ahirin ba ahirin muke saya ko talatin a har yanzu akwai matsala in ko ba haka ba ku gaya mu da waye da waye suka haɗu suka fara samal kuɗi ko amma bufin dole masu hine suke yi to kenan dole ka samar da wani abu da kai a karan kanka kai ne zaka masa farahi a duniya amma in wani ya maka farahi to akwai matsala ko siyasa ce in za a wanke ka wani ce za mu baka dubu ɗari ka dawo jam'iyyar mu har yanzu baka zama mutum ba za mu baka miliyan ka dawo har yanzu baka zama ba in ka isa kawai cek za a baka a ce rubuta abin da kake so to yanzu ne ka isa in kana siyasa ka yi kokari in za a wanke ka da kanka za ka faɗa abin da za a wanke ka in ba faɗa ba to har yanzu baka zama ɗan siyasa ba baka isa ba kawai dai ɗan a ci abinci ne in na ga dama ko ce ya sa ka in ya ga dama ce fito za a canja da lamba bakwai ko? Allah da fasiri. Ma da tambaya ita ce shi mai hukuncin mutanen da suke yin harkokin nan na make money online kamar irin su fanpay, binance da kuma crypto da dai sauransu fire network wane ne eh amma an sai akwai fashewa fa eh wani ya ce in ya fahe na ga lissafin da yi kansa na san lokacin da ya fahe ni ma zai fahe ala lissafin kamar abin akwai ban tsoro a ciki ina ji har an wasu budurarsa akwai abin da za a musu miliyan wajen ɗari nawa shugabansu kuma na zariya yi kuma ya faɗa ga adadin kuɗin da yake gani ina shugaban 'yan kirito na najeriya 'yan fayi na najeriya ko 'yan kuɗin ya fito ga abin da shi ma zai mallaka daga ji alamar wala sun kusa haukata shi da irin waɗannan kuɗaɗen sai ka rasa ya za a aje a dawo da su ni abin da nake gani ya fi sauki kawai mutum ya haƙura ya nemi gumin sa wannan shine amma babu yadda za a yi ka sai waya kake ta takarda ta kawai ka zama miliyoniya kana zaune sai kuma dangote yana yawo har aure ya kasa yi kuma ka samu kuɗin da ya fi nasa kawai akan waya ai akwai alamar tabin kwakwalwa wallahi akwai alamar tabin kwakwalwa eh na ga wani himan tan satin ya fito yana cewa shi abin da ake da bukata so ake yanzu fayi kada ba gambata da crypto in crypto zuwa za ka yi ka sai da ma agent kuma agent din da yake yin sai a kawai yau na wani kadai zai siya banda na wani an yadda za a iya saka mutum goma amma na mutum ɗaya zai tsaya ta aka ce to ana so a bambanta shi fa'i da crypto shi fa'i so ake a mai da kuɗi kamar ne yanzu ka zo an yanka maka shadda ka tura mu wai mutum ya gama noman damuna ya kawo buhu arba'in kasuwa kawai ka je ka tura masa fa'i wai ka karɓa shi ne abin da ake so ya kuma kaga an zama duniyar mahaukata kenan to yasa ne nake ganin duk irin waɗannan kuɗaɗen da yadda mutane suka kalle su a duniya wallahi kamar hauka ce da rashin hankali duk wanda zai nemi kuɗi gaskiya ya nemi kuɗi iya inda na'i kuma ka'idar ciniki shine mutum baya ciniki sai akan abin da ya mallaka yana da shi a hannunsa kuma zai iya saka shi a lokacin da ake da bukata shine ake kira ciniki a cikin ka'idoji hatta ciniki da muke online akwai dan abin da zan faɗa min babul fa'ida tunda an tabo akwai abin da malaman musulunci suke masa suna dropshipping galibi shine abin da muke mutum da datarsa zai ga kaya ya saya a masa kudinsa sai ya sake dorawa hima wani sai ya saya watakil shi yana gumel kayan a kano yake mai sayan yana zariya in ya dora sai wani ya gane sai wannan nawa watakil mota ce ko watakil babur ne sai ya tura masa hotonsa nawa aka masa kuɗi sai tambayi ma babur nawa ta dubu ɗari sai ga wancan to in za ka ban dubu ɗari da goma ne ma dubu goma na ci ka ga masa gaskiya da gaskiya ko sai a sai kayan a tura masa kuɗin ɗari da goma sai tura mai kaya dubu ɗari to da a kawo babur ɗin gumel a ɗauka daga gumel a kai zaria daga kano a wuce da shi zaria wanne ya fi sauƙi wannan shi ne suke kira dropshipping ka saya ka saida ba tare da kayan ya shigo hannunka ba haramun ne a tsarin addinin musulunci wannan yana da kusanci ba da kayan da kake iya tabawa za ka iya ganin sa a hannunka amma shi ma an ce maka haramun ne ba a saya da sayarwa sai an samu almulku tam cikakkiyar mallaka abin ya zo hannunka ka rike shi kuma ka matsar da shi daga gunda ka rike sannan ka saida shi yasa abin mutane suna shiga kasuwa umar ɗan katsabe yana cewa duk wata kasuwa ɗan adam bai halatta ya ta ba sai ya santa Allah madaukakin sarki ya taimake mu Allah ya gyara mana to wannan na faɗe shi ne min babil misal kaga mai crypto da mai pi abin da ya fi muni eh Allah madaukakin sarki ya gyara mana Allah ya taimake mu subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin